Assalamu alaikum sunana Muhammad Awal daga wace karamar hukumar Dala.
Kana cikin maniyyata?
Muna cikin maniyyata aikin hajji da suka biya a gwamnatin jihar Kano ta umarce su je da'i su sa kuɗi. Cewar an buɗe sabon tsari cewar za ku dinga biyan kuɗaɗen aikin hajji a ja'is aka fito da wani sabon tsari cewar hajji service scheme cewar za ka je a buɗe maka akawun ka sa kuɗinka abinda suke gaya mana cewar idan muka sa kuɗin mu a ja'is mun ma faɗan filigiram garanti to da muka zo nan gidan filigiram board abinda su kuma suke gaya mana cewar duk wanda ya sa kuɗin shi a ja'is ba ma fa za su iya ƙarfin sa ba zai samu kujera ba.
Ko dai ku ne kuka sa kuɗin a ƙwararren lokaci.
A kuɗaɗen mu duk an tura mana cikin congratulation mun sa kuɗin mu successfully mun biya kuɗi a kan lokaci Kamar tsawon wata nawa.
kamar tsawon wata hudu Amma tun farko ya ba ku umarin cewa kusa kuɗi a jaiz bank.
gwamnatin jihar kano da ma'aikatan ja'iz da ma'aikatan nakon na ƙasa Sanarwa gwamnatin jihar Kano ta yi?
taro suka yi A ina suka yi taron?
a nan jihar kano a sham suka yi taro da komai da komai su suka ce daga yau an kaddamar da duk wani alhaji ya je ya sa kuɗin aiki tafiyarsa a ja'iz To yanzu me makasudin wannan?
yanzu ba kasudin taruwar mu mun sa kuɗin mu a ja'iz mun je mun mun- an ce mun yi garanto mun yi komai kuma mun samu labarin cewa na kwanta tuwo da kujerun mu a ƙasa ko tufasin to kuma yanzu mun zo nan su kuma nan abinda filigram board suke gaya mana cewar ba ma fi mu da kujeru ko mutum ɗaya ba mu da kujera ko ɗaya Yanzu me kuke tsoron?
abin da muke so muna nan sai inda karfin mu ya kare hakkin mu muke roƙo da duk wanda yake da ruwa da tsaki idan kuma jaiz aikin banza ce aka yaudare mu sai inda karfin mu ya kare tunda yaudaran mu aka yi mun bar ayyukan mu mu 284 ne 84 Guda nawa ne suka samu a cikin?
ba ko mutum ɗaya da ya samu ko mutum ɗaya ba wanda ya samu akwai wa'anda ma an ba su jaka da komai da komai aka dawo aka baci aka ce yan ja'is ne ba za su tafi ba akwai wa'anda har gwajin corona an je an musu aka aka baci to saboda haka muna gaya wa masu ruwa da rakiya kan hakkin mu ba za mu bari ya salwanta ba. mu yan jihar Kano ne. mu yan jihar Kano sunana ibrahim muhammad wanda aka fi sani da inya Daga wace ƙaramin kuma?
daga karamar hukumar dala To menene makasudin taron?
kudin taron mu a nan wajen shi ne a gwamnatin jihar kano da kuma ainihin national hajj commission da ita a join da a pilgrim board na kano state an yi taro na kaddamar da wani tsari na hajj saving scheme a hajj camp so mu ne customers na farko da muka halarci wannan taro har ya zama cewa mun je mun buɗe wannan account kamar yadda a gwamnatin jihar Kano da ita Nikon da kuma ita Pilgrim Board suka umarce mu da mu je mu fara wannan tsarin Wai a wannan lokaci aka yi taron?
dai za a samu shekara ɗaya kenan da wani abu October eh a October ne last year To gaba ɗaya nawa kuka ajiye zuwa yanzu?
ai gaba ɗaya yanzu na ajiye naira miliyan biyu da ɗari biyar har da tara miliyan biyu da ɗari biyar da tara kuma ƙarshe yanzu ana ta yaudarar mu muna zuwa nan ta pilgrim boat a ce mu yi wannan mu yi mun zo mun yi an yi filin ɗin mu an zo mun yi ah, mun zo mun an ce sai mun kawo garanto mun je mun kawo garanto na mai unguwa an zo an ce mana za mu je ah, ah, ah, screening duk mun zo mun yi screening aka ce mu je za a kira mu kullum in muka zo sai a rinka yaudarar mu ba a ba mu uniform ba mun ga kuma su sauran abokan aikin mu a abokan tafiyar mu wanda suka biya a bangaren fulbira su duk an sallame su Ba kwa ganin abin daki-daki ake bi?
ba magana daki daki ba ce ba yanzu in ka lura da lokacin da ake yanzu yanzu gaba daya gaba daya awon arfan ma nan da kwana goma sha daya za a yi har- arfa ma yanzu gaba daya saboda haka za a rufe iyakar kuma ana cewa za a fara nan da biyar ga wata saudiya ta to kaga yanzu kuwa in har ba a ba mu haƙƙin mu ba a yanzu to kaga ba magana a ce mana wai wai wai wai lokaci wai daki daki ake Wai ku ƙara Sannan musu kuma- haƙuri mana.
a'a ba magana hakuri a alhaji hakuri kullum wallahi mun zo gidan abin da cewa an hana mu uniform an hana mu jaka an hana mu je mun je bulakanci ko ake mana a gidan nan in mun zo da mun yi magana mun ta ne sai amana korar kare ana mana abun ba ma jin dadin wannan abu wannan abu da aka wani an zalunce mu ma yan Najeriya ne kuma yan jihar Kano ne kuma kuma wannan a gane cewa wannan fa ibada ce fa ta Allah saboda haka duk wanda ya shiga cikin irin wannan tsarin aka zalunci mutane a ciki to fa ya sani ba makomarsa a wajen Allah subhanahu wa ta'ala To ajiya ya suna kuma ni yadda.
ni suna na hajiya asama'u ahmed Daga wasu darmanawa ƙaramar tsallari da zan biya aka sanya na biya a gaba ta gezawa gaskiya wannan abu da hukuma alhazai ta yi ko kuma da ja'is ba su yi wallahi ba mu ji daɗi ba Wace hukuma alazu?
to a ita ce na hukuma alhazai pilgrim saboda haka mu ta muke yi duk matsayin mu na musulmai musulmai ta muke babu yaudara a ciki amma wannan abin da aka zo da shi an yi yaudara ba kuma sabanin fahimta bane tsakanin kamar ya zaɓa fahimta ɗana an ce ka je ka biya kuɗi in a Jaiz ba ga shi na a rubuta fasta Jaiz saving eh, wannan Hajj saving scheme ai mu ba mu sani ba tambaya muka yi, kuma aka ce zai ku biya a can iya kano aka samu matsala eh duk sauran jihohi miliyan biyu da ɗari- dubu ɗari biyar Hajj aka aka tura Da me- da me aka an baki cire a ga cikin ba abubuwan abin da da aka bani har gobe hajji ta ake za a kira mu za a kira mu kafa ya zama na An su suna can suna bakin kokarin su yanzu nan na buga da'is din na buga ma wani duko Ya- na ce abin kuɗi na ya ce hajiya ku yi haƙuri wai muna nan mu ga abin da za a yi na ce ni kuɗi na muke so to su aka cin kuɗin daga akan ga alat ga alat a cikin ya wato kujera muke so kujera muke so mota muke da'is bankin musulunci ne kuma shi da ya zo da bankin musulunci ya zo da yaudara yanzu kuna da tabbacin shi kan bankin jaiz ya danka wa hukumar hajji ta kano Kun muka tambaya sai su ce su sun gama komai sun turo ma hukumar alhazai. Haka suke ce mana kullum sun sanar amma har yanzu ba a taɓa kira mu ba. Ba a taɓa kiran 'yan ja'iz ba duk labaran da ake ji muna kunna rediyo ba a taɓa cewa 'yan ja'iz ku yi haƙuri ko 'yan ja'iz za a kira ku.
to ku kira mana tunda watakila ba a gama wa Walana an kusa rufewa ba ba jaka ba uniform sauran sikirini din ma mu ba a yi mana ba saboda fi sabilillahi saboda Allah da ma'aikin Allah musulunci jagoran mu musulmai ya kamata a ce haka to muna roƙon Abdullahi eh, Dr. wane ne gwamna Abdullahi Umar Gandu da shi ne aka ce kadimul Islam to dan Allah dan annabi mun kawo kuka zuwa gare shi ya duba wannan lamari shi kadimul islam ne dan Allah mu kuma musulmai ne muna so dan Allah dan annabi a ba mu haƙƙi mu a ba mu kujeru Ajiya ina ga kamar jikin rikici ma.
wallahi talla hawan jini ma nayi Ku kai kimanin ku nawa ne.
jini ma ma To jini na mai ma sauraro kamar yadda kake ji wasu daga cikin maniyata kenan da suke korafi akan wani banki da suka ce sun sanya kudadensu domin gudanar da ibadar aikin hajjin bana amma kuma suke zargin wato ane musu ya suka dawo wanda kuma za mu yi kokarin tuntuɓar ita kuma jin daɗin alaƙi ta jihar Kano domin jin matsayarta game da wannan batu Muhammad jami'an tsaro da yan jarida salamu alaikum. Ina mai yi muku addu'a ina mai muku sallama ta addinin musulunci assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. wala musamman waɗanda suke da kudi na zuwa ƙasa mai zargi ta soke farari. Kamar yadda kuka zo kuka muka yi maganganu musamman da wakilanku da kuka turo musamman ku waɗannan bayan Allah waɗanda suka shigo ta tsari na hajji da suke ma'ana ta jai na tsari kamar da ake faɗa a dashin gata mun tattauna mun ji koke koke mun ji korafe korafen ku kuma mun yi alkawari za mu dangana wannan korafe korafen ku ga hukuma da ta kasa wanda insha Allah mu karim daga mun gama za mu tafi yanzu haka zuwa ya fata da Sheikh Abdullahi Sal Pakistan da mun gabatar da wannan korafe korafe su mun roƙo ga hukumar kula da aikin hajji da umarar tarayyar Najeriya domin samun maslaha sai da za a samun mana kujeru kamar yadda yake kamar yadda yake wanda suke bin mu a kafa bayan labarai dukkan al'amura ne da gobe cikin gudana ta ubangiji bayan dakatar da aikin hajji na shekara dubu biyu a jere sannan an ba da allocation guda miliyan daya a tarayyar duniya kenan dubu ɗari takwas za su tafi ga 'yan asalin saudi arabia da wanda suke zaune a saudi arabia a dubu ɗari biyu dubu ɗari takwas da duniyar musulunci ƙasa ɗari da tamanin da daya tarayyar Najeriya an ba ta dubu arba'in da uku jihar Kano an ba mu allocation na dubu biyu da ɗari biyu da ashirin da tara. Duk da irin rinjayen alazai da jihar Kano ta fi kowa ta fi wata cibiya ta mutunci kuma cibiyar addinin a cibiyar kasuwanci. Majiya da ta fi kowace jiha yawan al'umma a nashiyar Afirka kuma wasu Fulani musulmi. Ina mai tabbatar muku da in Allah ya amince za mu je Abuja kuma insha Allah za mu gabatar da gwarfe-gwarfen ku. dukkan alhaji ba mutum ana tuwo kwaya ɗaya sabo da ya shigo su da ba irin ku ne alhazai waɗanda suka ajiye kuɗaɗen kuma kuɗaɗen ku a dubu biyu da ashirin da kuma dubu biyu da ashirin da wannan hukuma an samu mutum dubu biyu da ɗari biyu da ɗari biyar da talatin da biyu da suka ajiye kuɗaɗen su tare da naku kusan ɗari biyu da wani abu kamar yadda aka ba da ƙididdiga kuma an ba mu allocation na dubu biyu da ɗari biyu da ashirin da tara da tara idan ka bibi ana wace shi kuma yawan adadin alhazamu dubu biyu da ɗari biyar da talatin da biyu da suka aje kudin a shekara biyu da rabi a aje ka haɗa su da adadin yawan kudin ɗari biyu da hamsin ko da kusan da wani abu an tafi aƙalla dubu biyu da kusan ɗari takwas da wani abu kuma an ba mu kujera dubu biyu da ɗari biyu da ashirin da tara kuma kenan akwai gigi matuƙa ba mu tsawo a nafi ko kwaya ɗaya sabo daga cikin alasai da suke buƙaci su gabatarwa Ah, ina لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك إلى أشياء الله يبارك لنا نصابه في الجنوب نظام الدين مصابة إن جاهز الله يبارك إلى مكو فتاة الخير
sunana abba isa muhammad a kan mita 88 da ɗigo biyar da laifin muryar zamani daga nan sansanin arhatsai na jihar kano sai kun sake dina a nan gaba